أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah rada mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin littafi na risala da muke karatu cikin babin da yake magana kan zakka muna fata abinda za mu karanta mu fahimta Allah ya ba mu lada a kai Allah kuma ya sa mu yi aiki da abinda muka fahimta mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi yalla ka haske kabarin shi mu da muke tafala ɗauki ran muna cike da imani kafin mu soma jiya an yi tambaya game da nau'uka na abubuwan da ake haɗawa wajen zakka wanda kuma muka ce insha Allah zuwa yau za mu taho da bayani cikakke a kai to duk gaba ɗaya akan haɗa zakka a fitar idan aka samu a dangi ne ake fitar da zakka tukuna na farko yawa a dangi na nau'in abinci a cikinsu ne ake fitar da zakka mun gane ko? to idan aka ce za a fitar da zakka a masara to ba za a haɗa ta da wani abu ba sai dai a danginta na masara kowace irin masara masaran ya kama da wannan yar siriya da eka ma akwai yar eka akwai wannan wanda muke yawan shuka wannan hybrid da ta gurguzuma gurguru dukkaninsu nau'i ɗaya ne kuma za a haɗa su a fitar musu zakka ba za a haɗa masara da dawa ba dawa ita kuma ita ma danginta daban ne duka nau'i na dawa saboda idan ka duba tsakanin masara da dawa akwai bambanci masu tsahi tun daga yanayin shuka su da yanayin fitowansu da irin 'ya'ya da inda suke sa 'ya'yansu da sauransu to wannan bambancin shi yasa ba za a haɗa su waje ɗaya ba mun gane ko ita ma an koma kan dawa da nau'inta baki ɗaya farar dawa ne jaddawa ne ƙaurace yala ne yar shandamce wace ce duk gaba ɗaya su kuma za a iya haɗa su a fitar musu da zakka a waje ɗaya to haka inda ma aka samu batu na gero da dauro ta da sun bambanta a wajen abin amma siffansu iri ɗaya ne in ba wanda ya sani sosai ba zai wahala ya bambance maka tsakanin gero da dauro to saboda haka su akan iya haɗa su waje ɗaya wake ga baki ɗayansa daga farkon shi har ƙarshen shi haɗa da waken soya kamar jiya mun ce ba za a haɗa waken soya ba ko to shi ma za a fitar mishi da zakka saboda amfanuwa da shi ɗin ya fi amfana da ake yi da shi amfanuwa da ake yi da shi da sauran nau'i'ikansa ya fi yawa akan amfani da man shi. Mun gane ko? So da aka shi ma gaba ɗaya nau'in wake, da baƙin wake, da koren wake, da farin wake wannan manya-manyan nan yawa, da ƙanana, da wane ne, da irin wake na ƙasar mangudin nan. Gaba ɗaya za a haɗa su dangi ɗaya ne. su ma za a fitar musu da nasu zakka ɗin duk da waken soya shi ma wake ne da sauran nau'i na wake gaba ɗaya su ma za a iya haɗa su wajen zakka sai abin da ya kama cikin duk kuma abin da yake yin 'ya'yan shi a cikin ƙasa ba a fitar mishi da zakka sai dai abubuwan nan guda biyu gyaɗa da gujiya mun gane ko amma sauran abin da ya kama su dankali su doya su gwaza shine makani ko to su duka babu zakka a kansu amma su waɗancan gyaɗa ai a ƙasa take yi da gujiya abinda ya kai ake fitar musu da zakka shine man da ake iya tatsa a jikinsu ana cire mai a jikin gujiya kamar yadda ake cirewa a jikin gyaɗa to wannan shine ya kawo su da inda za a fitar musu da zakka amma duk banda waɗannan duk sauran nau'i na abin da yake yi a cikin ƙasa shi ma ba fitar mishi da zakka hakanan duk wani nau'i da yake yi ganye ake ci yawa su alayyaho su rama su dinkin su wane ne su wane ne duka babu zakka a ciki su kabeji su lansir su latas duka babu zakka a cikin waɗannan mun gane ko da kayan bildin ɗin nan yawa su karas kaga duka babu zakka a ciki su tumatir babu zakka a ciki su beetroot duk babu zakka a ciki su yalo babu zakka a ciki su kwakwamba babu zakka a ciki mun gane ko wannan su ne kayayyakin ganyayyaki to hakan nan kuma babu zakka a dukkanin kayan da yake na marmari irin su lemo babu zakka su ayaba babu zakka mun gane ko duka nau'in su inda wannan kayan marmari ne aka lissafa shi to babu zakka shi ma a kan shi wannan babu zakka akan barkono babu zakka sai dai kawai kamar karatun da muka yi jiya wanda ya kasance shi ɗan kasuwa ne to shi in ya tashi zakka kuma zai lissafa wa'annan a cikin dukiyar shi a su barkonan eh suka ajiye su su da barkono dabino akwai zakka a kan shi yawwa saboda shi akan yakan ɗauki ajiya a yi amma yanzu kaga wanda ya ajiye lemo babu mun gane ko ko kuma wanda ya ce ya ajiye ayaba ya kai wata wata uku ko wata abin nan yawa duk to duk wayannan saboda yana ɗaya daga cikin ƙa'idar zakar abin da zai ɗauki kuma ajiya yawa to kaga wayannan ba su ɗaukan ajiya to wallahu alam mun fahimci wannan ko yau saboda haka in kayi in kayi dawa buhu uku masaranka buhu biyar babu zakka a dawanka babu zakka a masaranka mun gane ko saboda duk babu wanda ya kai zakka a cikinsu babu wanda ya kai nisabi masha Allah to malam ya ce wa na'am darasi na ishi na arba'in da takwas ko yau za mu yi darasi na arba'in da tara kenan wannan shine darasi na arba'in da tara malam ya ce wa haulin ribihil mali haulil asali to mun ce idan ka samu wannan dukiya ɗin daga ran da ka samu abin da ya kai nisabi muka ce misalin nisabin nan kama an ce miliyan goma shine nisabi to ba za ka so ma cewa za ka fidda zakka ba sai ran da ka samu wannan miliyan goma sannan kuma sai ka ɗauki ya kai shekara shine za ka fitar da zakka ba za ka soma lissafi daga ranar da ka soma kasuwa ba ne, a'a daga ranar da ka mallaki nisabi ɗin shi ne ranar da za ka soma lissafin zakkanka. To, alal misali, sai ka mallaki nisabi a yau, ya kai miliyan goma, kuma an ce nisabin zakka shi ne miliyan goma. Misali, to shi kenan ana tafiya, ana tafiya sai shekara ya zagayo. Miliyan goma na ashe ka ci riban miliyan shida a ciki. to wannan miliyan shidan ba a neman cewa su kuma sai sun shekara, tunda wannan miliyan goma nan naka ya shekara, asalin ya shekara, to su ma wa'yancan sun shekara. Mun gane ko? Haka yake kuma har a dabbobi, sai kana da dabbobinka sun kai nisabi. Shi kenan, to za ka cire musu zakka su a tsakanin alal misali a zakana shanu sai sun kai talatin in sun kai kana da shanu talatin sai suka shekara su ma sai sun shekara shine ya kasance za ka fitar da zakka mun fahimta ko to shikenan sai aka zo shekara sai ta zagayo sai ga shanunka suna nan talatin da tara, to ka san shi zakan dai talatin za ka cire sai ran da suka cika arba'in shi ne zakka zai canza. To sai ana gobe za a fitar da zakka shi kenan sai saniya ta aihu. To wannan aihuwan ya kai ta sun koma arba'in ɗin. Sai ka tashi daga fitar da zakkan talatin talatin ka koma fitar da zakkan arba'in arba'in. Shi su wato a dabbobi a tsakanin tsako da tsako in an ce kamar alal misali ana fitar da zakka ne daga shanu sun kai talatin sannan kuma zakkan ba zai canza ba a hakan za ka yi ta bayarwa za ka yi ta bayarwa har su kai arba'in mun gane ko to to kaga daga talatin din nan daga talatin da ɗaya zuwa talatin da tara duk waɗannan ba a lissafa zakkansu sai ran da suka cika arba'in to amma saɓanin kuɗi daga an ce miliyan goma, to shi kenan za ka yi ta fitar da zakka ne kowanne ko da naira ɗaya ne ya ƙara a miliyan goma to shi ma sai ka fitar mishi da zakkan shi. Hakan nan zakka na, na kayan gona, ba an ce buhu shida ba, to in ya kai buhu bakwai ma za ka fitar da zakka ba za ka ce a iyakacin na buhu shida ba. Daga buhu shidan dai abin da ya ƙara ya tafi ko buhu dubu ne, duk za a yi lissafi a fitar masa da zakka. shi yasa ake cewa to ai in ya kai buhu goma a cire buhu ɗaya yau ba wai ana nufin wai sai ya kai buhu goma ba daga buhu shida sai ka raba buhu shidan nan gida goma sai ka cire kashi ɗaya mun gane ko ka in mai mudu a tamanin tamanin ne sai ka cire mudu talatin kenan sai ka ai mudu arba'in shine zakan buhu shidanka haka ne kuwa ya kai buhu shida in an ce buhu shida shine zakka to buhu shida ka raba shi gida goma ko eh bi ma'ana ayyana ba magira ku ne masu lissafi takwas so shida ko to takwas so shida nawa kenan takwas sau shida takwas sau shida ɗari biyar da ishirin arba'in da takwas yawa ya zama mudu ɗari hudu da tamanin to mudu ɗari hudu da tamanin sai ka kasa a gida goma arba'in da tara tara ko a da takwas so kaga mudu arba'in da takwas shine za ka cire a buhu shida yawa in ya kai buhu goma kuma to ya fi komai sauƙi sai a cire buhu ɗaya. Kai koma dai nawa da ka samu daga abin da ya kai nisabi ya yi sama to ka kasa shi gida goma ka cire kashi ɗaya. To nan ma yana ce mana wa haulin ribi haulin asali shekarun riba shine shekarun asalin dukiya ɗin. Waka zalika haulin naslil an'ami haulin ummahati hakan nan ma shekarun ‘ya'ya su ne nasulul an'am, wato ‘ya'yan dabbobin nan, haulul ummahatu wato shi ne shekarun iyayensu, in dai iyayen sun shekara su ma sun shekara. To, mallafu malin, duk wanda yake da dukiya, ta bihi zakatu wanda ya halatta ya waje ba a fitar da zakka, wa alaihi dainin sai kuma gashi da ɗimbin bashi, misluhu misalin wannan zakka ɗin. yana da dukiyan da za a cire za a cire zakka sannan kuma alaihi dainun mislahu akwai wato bashi kwatankwacin wannan dukiya mun gane ko aw yanqusuhu ko kuma bashin da ake binsa zai rage an miqdari malin zakatu wato gwargwadon dukiyan da za a fitar da zakatin mun ce nisabin zakka miliyan goma can kuma a shekai ana binka miliyan goma kana da kana da kana da miliyan goma kuwa babu an ce zakka miliyan goma kuma kana da miliyan goma amma ana bin ka bashin miliyan biyar zakka ka ga nisabi ya ragu kwana bin ka bashin miliyan uku kwana bin ka bashin miliyan hudu to yaya hukuncin wannan yake shine wa man alaihi malin tajibu fihi zakatu wa alaihi dainun mislahu aw yanqusu an miqdari zakati fala zakata alaihi babu zakkan da zai fita ya je ya ji da biyan bashin da ake binsa. Ai kaga zakkan ma fa har wanda ake bin su bashi ana an cire zakka ana bayarwa domin su je su biya. To yau kai ne mai cire zakkan kai ne kuma ake bin ka bashi. Ai wannan bashi shine ya fi zamowa a hammu akan ita wannan zakka ɗin. Mun gane ko? To wannan shine hukunci ɗin. Illa an ya kuna inda hu, to ga sharaɗi. illa an ya kuna inda sai dai in a wajen shi wannan wanda zai fitar da zakka kuma ake bin shi bashi. Mimma layi zaki akwai tarkacen da ba a fitar musu da zakka, kamar yana da mota ta hawa, a yana da gida na zama, a yana da tarin kayayyaki na sawa, a yana da gona wanda ba a fitar mata da zakka, to amma ga kuɗi ga bashi, to ga kuma kayan da ba a fitar musu da zakka. sannan kuma kayan da ba a fitar musu da zakkan nan ya kai a iya biyan wancan bashi. Mun gane ko? Shi ne malam yake cewa illa an yakuna inda huma la yazakki sai dai a cikin yana da abin da baya iya fitar musu da zakka min al-uruni na daga arloli eh al-muqnatatin wanda ake tanadan su na tsaron larura aure kikin ko kuma yana da bayi su ne motoci din nan aw hayawanin ko kuma yana da dabbobi su ma ga su nan aw aqarin ko kuma yana da gonakai aw rabin ko kuma yana da gidaje ma fihi wafa'ul lidaini wanda zai kai addiya wancan bashi din to menene hukuncinsa kuma shi yau to fali zakki ma biye dihi min mali sai ba da zakkan wannan dukiya din su ko wannan bashi sai a biya da wayancan tarkace da yake da su wanda daman ba a fitar musu da zakka kaga hukunci akan irin wannan mutumi ya zamanto hukunci biyu ina ka zo aka same ka gashi yana da dukiyar da za a fitar musu zakka ta kai nisabi gashi ana bi na bashi to kar kai gaggawan cewa a kai kan babu zakka a kanka sai ka so ma tambaya kana da gona eh ina da gona kana da gida eh ina da gida waccan motar ba ta kace eh ta wace ai wayancan ma nawa ne ha to shikenan je ka fitar da zakka saboda wayannan kayayyakin da ba za a fitar musu da zakka ba za su iya kaiwa a biya wancan bashi din mun gane ko to wannan shine hukuncin to malam yace fa in lam tafi urudahu in kuma wayannan tarkace da yake da su eh ba za su iya biyan bidainihi da wannan bashi ba, ga shi da tarkacen amma kuma waɗannan kayayyaki da ba za a fitar masa zakan nan ba, su kuma ba za su iya biyan bashin da ake binsa ba, to yaya zai yi a wannan waje ɗin? To, a hasaba baƙiyyati dainihi, sai a lissafa sauran bashin da ake bin shi, fi ma biye da a kuma abin da yake hannunsa. fa in baƙiya idan kuɗi ya saura ba da zalika bayan wannan, bayan an lissafa ga wayancan dukiyoyi wanda ba za a fitar da zaka ba kuɗinsu kaza ne, sannan kuma bashinsa kaza ne, sai ka ga to ai wayannan kayayyaki wanda ba za a fitar musu zakkan nan ba ba za su iya fitar da ba za su iya biyan bashi ba, to sai a dawo a lissafa kuɗi, kuɗin nan kuma nawa ne. da aka lissafa kuɗi sai aka samu fa in bakiya ma ba da zalika ma fihi zakati idan abin da ya rage na kuɗi ya kai a fitar masa zakka to zakkahu ya fitar da wannan zakka mun gane ko ashe da mun kuɗin nasa ma ya fi nisabi nisabi miliyan goma ne shi kuma yana da kuɗi miliyan goma sha biyar mun gane ko ana bin sa bashin miliyan biyar da aka zo to sai a duba sauran kadarorin da yake da shi za su iya biyan bashi eh za su iya biyan bashi domin sun kai miliyan biyar to shi kenan sai a fitar da zakkan miliyan goma saboda ta kai nisabi amma da aka zo aka duba ga ga kadarorin da yake da shi aka yi lissafin su miliyan bakwai ne shi kuma kuɗin da yake hannunsa miliyan goma sha biyar ne to shi kenan sai kaga miliyan sha biyar an cire miliyan bakwai sauran miliyan takwas miliyan takwas ta kai zakka ba ta kai zakka ba saboda haka wannan shekara ba zai fitar da zakka ba mun gane ko amma in abin da ya rage na kuɗin ya kai nisabin zakka to shi kenan sai fitar da zakka na wannan wancan kuma ba sai ya fitar akan miliyan biyar ɗin nan ba saboda me wannan ana lissafin su akan bashi ne shi ko bashi ba a fitar mishi da zakka mun fahimci wannan malam ya ce wala yasqutu wala yaso gashi muna ta maganan bashi maganan bashi maganan bashi to wala yasqutu dainu shi a musani bashi baya saryantar da zakatal habbi wala tamrin wala mashiyati dan ana bin ka bashi to wannan ba zai hana ka fitar da zakka na kayan nomanka ba ba zai hana ka da fitar da zakka na dabinnai ba, ba zai hana ka fitar da zakka na dabbobi ba, komai yawan bashin da ake binka. To, a kan wannan mun yi rigima da wani, wani farfesa, ya ce, To, yanzu suna karɓan bashi ne, sai su je su yi noma. Mun gane ko, bashi ya karɓa sai ya je ya yi noma, to, shin yanzu zai fitar da zai biya bashi ne kafin ya cire zakka ko zai yi zakka ne kafin ya fitar da kafin ya biya bashi na ce a'a sai ka fitar da zakka kafin ka yi kafin ka je batun bashin da ake binka. Domin ai ita bashi ba ta hana zakka na wannan kayan noma da sauransu. To na aka yi ta, aka yi ta magana da rubuce-rubuce da karance-karancen su, da karatun da yake hannunmu. Wanda in an ce ina yake za mu ce ga hujja. Mun gane ko? To abin da aka rubuta kenan sama da shekara dubu kuma. domin shi wannan littafi na risala ya fi shekara dubu da rubuta shi haka yake a rubuce bashi ba zai hana ka fitar da zakkan noma ba ba zai hana ka fitar da zakkan dabbobi ba amma zai hana ka fitar da zai hana ka fitar da zakka na kuɗi amma na dabbobi da na gona wannan ba zai hana ba ko bashi ka karɓo ka yi noma to wannan dai sai an fitar da zakkan sannan ka je ka biya bashi in ma wannan kayan gona ba zai kai ka biya bashi ba ka je ka nemo kuɗi ka biya ka biya masu babban gona abin nan nasu mun gane ko su ne suke ba da bashi a yi noma mun fahimci wannan ko malam ya ce wala zakata alaihi fi dainin to yau kuma ga yanzu mun gama da wancan to wala zakata alaihi fi dainin hatta ya kabi bahu babu zakkan da zai fitar akan bashin shine yau yake bin bashi yau ba shi ake bi bashi ba mai fitar da zakka yana bin bashi to idan ka zo lissafa cewa wannan dukiyanka ne kana da dukiya na kasuwanci da kuɗi to ba za ka lissafa cewa ina bin da miliyan ɗaya saboda haka miliyan ɗayan ita ma a yi lissafinta a fitar da zakka ba a ba a fitar da zakka akan bashin da kake bi mun gane ko shine wala zakata alaihi fi dainin hatta ya kabi bahu, babu zakka akan bashin da ka riga ka bayar har sai ran da ka karɓi wannan kuɗi ɗin. Mun gane ko? Mun san dalilin wannan, ‘yan an ce yanzu za ka dinga cire zakka akan bashin da ka bayar, to akwai ranar da za a tashi a samu babu ma kuɗin. Mun gane ko? Ka ba da bashin miliyan biyu, kullum shekara in ya zo sai ka lissafa ina da miliyan biyu da na ba da shi bashi. saboda haka ina fitar masa da zakka mun gane ka ɗauka kawai yanzu a ce zakkan ka raba miliyan biyu gida gida arba'in za ka cire wajen dubu ya kai wajen dubu dubu hudu ko dubu biyar to in ana ci gaba da haka kai ba biya ka bashi ba kai kuma kana cire zakka to wata rana za a zo a samu zakka ta cinye wannan bashin ba kafin kuɗin ya dawo hannunka saboda haka babu zakka akan bashin da kake bi har sai ranar da ka karɓi kuɗin ya dawo wajenka domin nan ne aka samu mallaka mulkan kamilan haulan kamilan to nan an samu mulki ɗin yanzu ya zo to in ya zo ya za ka yi shi ne malam ya ƙara ya ce wa in aƙama waman ko da a ce bashin nan da ka bayar ya tsaya shekara da shekaru ba a biya ba to duk da aka biya ka shine yace fa inna ma yuzakkihi za ka cire zakkan wannan bashi ɗin li'amin wahidin na shekara guda ɗaya ne tak ba da ƙarbihi bayan ka karɓe shi. To, amma idan ka karɓa ɗin ba za ka ce bari na harri wata shekara sai shekara ya zagayo ba. Dama bashi ya kai nisabi. Ran da ka karɓa sai ka cire zakkan shi. Amma zakkan na shekaru nawa na shekara ɗaya tak za ka cire ba za ka cire na yawan shekarun da wannan bashi ya zauna a hannun wanda kake bin sa mun fahimci wannan ko wa kazalikal ardu hatta yabi aw hakan nan ma wayannan kaddarori din babu zakka akan sa har sai ranan da ka sayar to wa in kana dain aw al ardu min al miras to wannan kuma hukunci za mu shiga sabon hukunci ashe da aka zo rabon gado kai ka gaji bashi wanda za ka gaje shi, shi kuma ya ba da bashin miliyan ɗari. Ah, ba za a raba wannan miliyan ɗari ba? Za a raba, amma me mazaunin bashi, yau ka gaji bashi. Kamar kai ne da ake, kai ne da karas yau, kai ake bi bashi. Mun gane ko? To, ai wayannan masu cin gado sun gaji wannan bashi, amma za su yi za su biya shi ne. eh ka gaji ka rasu ana bin ka bashin miliyan goma. To yadda da za a yi kamar yadda in ka rasu ka bar miliyan goma, ba za a rarraba ma magada miliyan goma ba, yau to yau kuma kai ne kan rasu sai ana bin ka bashin miliyan goma yadda da za a raba wa magada miliyan goma nan sai a raba musu bashin miliyan goma su kuma sai su biya bashi tunda kai baka da abin da za a iya biya dama in an yi rasuwa abin da ake so mai yi biyan bashi na ciki in an biya na farko za a yi maka aikin kai ka makabarta sayan likafani da zuwa a tona kabari in inda ake saya ne da kuma sayan kasan kasan da za a binne kan ma in inda ake saya ne duk a dukiyanka za a yi kaji na farko sai abu na biyu da ake yi sai a nemo ina masu bashi to sai a zo sai a ɗiba a dukiyanka a biya bashin nan an gama wannan sai a nemo ina wanda aka yi musu wasici ashe da ka ce a ba mu wane kaza wane kaza wane kaza to sai a nemo su ku zo in suka zo sai a duba wasicin da ka bayar a yi musu zai nakasa gado in zai nakasa gado to sai a mai da shi ɗaya bisa ukun dukiyanka in kuma da bai kai ɗaya bisa uku ba a basu to sauran abin da ya rage shine za a raba gado to sai aka zo kai baka da kuɗin da zaka biya bashi baka da gidan da za a sayar a biya bashi baka da gonar da za a sayar baka da komai ka mutu amma kan ana bin ka bashi to wayannan magada kuma yau su ne za su biya bashi sai a zo to baban ku dai Allah ya gafarta mishi amma ya rasu ana bin sa bashi kuma kun san bashi akan mamaci duk wanda ya mutu ana bin sa bashi yana da daure sai an biya bashi a warware shi a cikin kabari to saboda haka yanzu kai zaka bada kaza kai kuma kaza kai kaza kai kaza duka sai yara ba shikenan sai yara kuma da masu cin gado sai su kawo sai a je a biya to yau kai ne karasin amma kai kuma kana bin bashi to in kana bin bashi to hakan nan za a raba bashi akan magada ko ko bashi sai faɗo a raban wani daga cikin magada ɗin eh ka samu gida da kuma bashin wajen alhaji wani hmm. rigima ya zo. To, wayin kana daina awul ardu min mirasin in wannan bashi bashi ɗin kuma wannan kadarori na gado ne, sai yau aka zo aka biya, aka biya bashi, da aka biya bashin nan kai kuma sai ka gaje shi, mun gane kuma ya zamanto me wanda wanda ake bin sa bashi ya dawo da dukiya dukiyan nan kuma sun kai ma a fitar da zakka an raba eh gashi ya kai nisabin zakka to a wannan wajen ya za a fitar da zakka to tunda a ranan ne kai a ranan ne ka mallaki wannan dukiya falyastakbil haula sai ya fuskanci shekara mai zuwa tunda a ranan ne duk abin da aka ce an baka bai zama naka ba sai ya shiga hannunka hatta gado bai zamanto naka ba sai ranar da aka ce gashi to daga ranar ka mallaki wannan dukiya ɗin to daga ranar za a soma lissafin shekaranta in shekara ya zagayo sai a fitar mata da zakka ko da a ce wannan bashi ya zauna a hannun wanda ake bin sa bashin shekaru da shekaru saɓanin karatun da muka yi na baya wannan kai ne ka bada bashin aka dawo maka da shi za ka bada zakkan shi na shekara ɗaya wannan kuma gado kai na bashin mun gane ko to tun da gado ne yau ne ya zamanto mallakanka bambancin su kenan wancan naka ne wannan kuma yau ka mallaka to in ka mallaka sai ya shekara tunda ba wai a cikin kasuwancinka kuɗin ya tsiro ba mun gane ko sai ya shekara sannan sai a fitar masa da zakka shine yace falesak bil haula bima bima yaqbibahu minhu da abin da ya karɓa daga gare shi ranar da ya karɓa. Na. Eh. Eh. Ya zamanto saura miliyan tara. Eh. Shi kenan sai ya cire zaka a miliyan tara. In kuma miliyan tara ba ta kai nisabi ba shi kenan. eh shi kenan a to yau ko yau ka mallaki nisabi kan ka mallaki ka soma kasuwan da nisabi miliyan goma muna ɗaukar miliyan goma a mazaunin nisabi sai shekara ta zagayo kuma sai kuɗi ba a ci riba ba ba ma ba a ci riba ba sai kuɗi ya dawo miliyan tara babu zakka akan wannan mun gane ko babu zakka akai to malam ya ce me muka da lokaci to yana ganin ma dai za mu iya tsayawa a nan wa ala sagairi wa ala asgari zakatu fi amwalihim fi ainin wal harsi wal mashiyati Za- eh, okay a'a za- bari mu karanta nan wa ala as- a- a- asagir yana kan ƙananan yara azzakatu suna za su fitar da zakka dole a fitar musu da zakka in ba su kai fitarwa ba eh ba su kai su iya yin lissafi ba amma kuma ga yaro yau ya zo da goshi mun gane ko an haife shi a mazaunin mai kuɗi ka sa ko wanda yake iya samun kuɗi ma tun kafin ya zo duniya mun gane ko sai ya samu irin wannan kuɗin ya zo duniya ya tarar da kuɗaɗen shi ko ya gada ko kuma ko kuma ya zama mai kuɗi mun gane ko ko kuma shi goshi ne eh an zo ranar sunan shi aka yi ta tara masa kuɗi kuɗi har ya kai miliyan goma har fiye da miliyan goma dai ana samun haka yawwa to kaga wannan ya mallaki zakka ya mallaki nisabi in shekara ta zagayo za a fitar masa da zakka to wannan din shine ma da yake cewa wa alal asajir yana kan kananan yara ma azzakatu su ma za a fitar musu za a fitar musu da zakka fi amwalihim cikin dukiyoyinsu fil ainan na tsaban kuɗi ne wal harsu ko kuma na ƴaƴan abina abinci wal mashiyatu ko kuma ƴaƴan dabbobi duk in sun mallaki wannan za a ta fitar musu da zakka ai su ba su kai su fitar ba ban san ma ya lissafin yake ba to ku iyaye ku ne za ku fitar musu da wannan zakka din wallahu alam za mu tsaya anan insha Allah gobe za mu dora akan wa zakatul fitr abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam eh na'am A'a, su kan ba za su, su ba babban gona ne za ta cire zakka ba, kai da ka je ka yi noma, kai ne za ka cire zakka. Sannan eh, yana tambaya ne kamar yadda babban gona suke raba wa manoma kayan aiki da bashi na kuɗi domin a je a yi noma. To in an yi noman nan wake waye zai cire zakka? Kai ne za ka cire zakka kuma za ka yi lissafi ne tun gabanin ka cire ma babban gona nasu kaso ɗin. yawa abinda wa mimma akh- Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum minal ardi ku fitar da zakkan nan daga abinda muka tsirar muku da shi daga ƙasa mun gane ko to wannan abin da ya fito daga ƙasar nan waye je ya shuka kai ka je ka shuka yawa babu wani babban gona a cikin harkan zakka ka samu buhu domin yanzu alal misali sai ka yi shuka babban gona ta baka kayan aiki da kuɗi da ka je shikenan sai ka shuka masaranka Mun gane ko, sai aka zo masa da aka samu buhu, buhu shida ne ma, daidai zakka, kuma za ka cire ma babban gona nata, to sai ka cire zakkan wannan buhu shidan, kafin ka nufi babban gona, su kuma babban gona za su zo su yi lissafin ka samu buhu shida. Mun gane ko, sannan su cire nasu ko ka cire nasu ka kai musu. Saboda haka babban gona babu ruwanta da batun zakka, sai dai a can dukiyoyinta kuma. in ta je fitar da zakka za ta haɗa da wannan ta je domin ita ba ta yi noma ba. Yau, amma kai da kai noma, kai ne mai fitar da kai ne mai fitar da zakka. Ko da kuwa kuɗin da zaka biya babban gona ko kayan da zaka biya babban gona zai cinye wannan zakka, ai wannan dukiyan ma. Domin akwai wasu in sun karɓi kayan eh, kuɗin babban gona sun yi noma, amma sai sun je kasuwa sun ƙaro masara kafin su zo su biya babban gona. To ko da babban gona za ta haɗiye wannan ah, masaran da ka noma to sai ka fitar da zakka in ya so ta haɗiye kai kuma ka je kasuwa ka sake siyowa ka ba su kayan su eh na'am eh kafin kafin me kafin a raba gado ba eh shi mutuwa baya hana zakka mun gane ko har in dai har in dai mutuwan nan an yi mutuwan alal misali shekara mu mu koma daga kuɗi, ina zuwa, na fahimta, bashi ba, ba babban gona ta ba da bashi, shi kenan kafin a zo a ba ma babban gona masaranta shi wanda ya karɓi bashi ya mutu. Ina ce shi ne, yawwa, to shi ne nake cewa shi- ba a yi da mutuwan dai a ciki, shi ne za mu ɗauko maganan gabaki ɗaya, mu so shi na ce mu soma da kuɗi. yau sai ga shekaran fitar da zakkanka ya yi, alal misali ranar ɗaya ga watan goma kake fitar da zakka. Ibn zo an so an fi so a yi lissafin fitar da zakkan nan da da watanni na musulunci ba da wata na bature ba. Mun gane ko? To sai ranar fitar da zakkan ya zo baka fitar ba. Bayan kwana biyu sai rasuwa ya zo. To in ka rasu bayan kwana, kai bayan kwana ɗaya ma sai sai sai mai fitar eh, mai wannan dukiya ya rasu wanda ya- da ya kamata ya fitar mata da zakka jiya bai fitar ba sai yau yau kuma sai ya rasu to yan an zo sai an fitar da wancan zakka din mun gane wannan sai an fitar da zakka kafin a ce ba za a ce dukiya ya zanto gado ga baki ɗaya ba za a fitar da zakka saboda mene saboda ya rasu bai fitar da zakka ba kuma lokacin fitar da zakka ya yi ana bin sa bashin wannan zakka ɗin. Kaga a nan mutuwan bata hana a fitar masa da zakka ba, za a fitar da zakka kafin a je ke rabon gado. To sai mu dawo kan wannan, shi ya karɓi kayan babban gona, ya noma, amma kafin ya biya babban gona sai ya rasu, to sai a duba a yaushe masaran ta zo, shin su wa'yannan magata- magada su suka ƙarasa noman wannan gona? In su suka ƙarasa noman wannan gona, daman zakka bai hau kan masara ba, saboda zakka yana hawa kan wannan masara ranan girbi ne. To shi kuma kafin ranan da za a girbe sai ya rasu. To tun da ya rasu, babu zakka a kan wannan kayan gona nashi. A ko an biya bashi babu zakka a kai, saboda bata, bata riske em, zakkan eh, kayan gonan ba su same shi da rai ba. Bai kai lokacin ba, abinda za a yi a wannan waje in aka zo aka gama aikin gona, shi ka ya riga ya rasu, to sai kawai a tattara a je a biya bashi. Saboda babu mamallakin gonan ai a wannan lokacin, sai a so cire wannan bashi, sai wannan kuma dukiya sai ya dawo cikin wanda za a raba shi a zakka. Na'am.
duk wanda ya rasu ya yi noma Eh, idan har ba bashi a dukiya na'am.
to za a cire zakar kenan na kayan gona
Ya rasu eh, kafin harvesting kafin harvesting wato idan aka harvesting za a cire zakar ko kuma ba za a cire zakka ba.
sai dai ban magada ko sai da ba wa magada. Dalili kuwa lokacin fitar da zakkan ai bai yi ba, shi kuma ya rasu. Su wane ne suka ƙarasa gona? Magada ne suka ƙarasa noman, ai, suka ƙarasa aikin gona. Su girbi da komai, saboda haka babu zakka akan shi wancan da ya soma nomawa. Tenuwa, em, eh, eh, wato lokacin fitar da zakkan bai yi ba, kamar yanzu ne mai kuɗi. shi yana yin zakan shi a Ramadana, mun gane ko sai ya rasu a Sha'aban kafin Ramadan, za a cire ma dukiyan shi zakka? Ba za a cire ba, saboda mene lokacin fitar da zakkan bai yi ba. Sai dai bashi, a bashi kan wannan kan ko a Ramadana ya rasu, ai dole sai an soma da fitar da bashi ma. Eh, eh, amma a'a, za a fitar- za a fitar da zakka, sannan sai a zo a cire bashi. yawa amma shi ya rasu kafin lokacin ne kamar mai noman ne an yi noma har an zo an yi ban ƙasa ta so ma kullawa amma bata bata yi bata yi ba shikenan sai ya rasu to wannan masara babu zakka a kanta saboda mai bata zo ta samu mai masaran nan da rai ba ta koma kayan gado to inda akwai bashi a kanta za a cire wannan bashi din in kuma babu bashi a kanta to za a raba ta a mazaunin gado amma ba za a ce yanzu mu fitar da zakka na wannan ba saboda ai na mutane ne da yawa kuma a wannan lokaci din wataƙila in an rarraba buhu buhu buhu ma babu wanda zai mallaki abin da ya kai zakka din mun gane ko wallahu a'lam wa alaikum salam mutum da ya bayar da kuɗin kuɗi bashi he ya kai misali to ran da aka mayar mishi da kuɗin a ranar zai shirya da kago ya kai shekara a a ranar ne kamar yadda muka yi karatu ya ba da bashin kuɗi kuɗin kuma ya kai nisabi kuɗin kuma da aka ba da bashi ya je ya zauna shekara da shekaru a waje wanda aka bashi bashi sai ya dawo da shi to a ranar sai ya ba da zakarsa na shekara ɗaya shine cewa ina a kama a awaman ko da bashin nan ya zauna a wajen wancan shekara da shekaru na shekara ɗaya dai zai bayar
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Kamar a- a watanni eh ba a- babu wanda aka ka'ida mata kamar sai mutum ya kai shekara kawai dukkan kuɗin idan ya zagayo shekara zai cire ko da wani eh, ko da watan eh, ko da ko ko a wani lokaci ko wani lokaci Eh, ita zakka ba a ƙayyade mata cewa sai a Ramadana za a fitar ba.
na'am Kai dai daga ranar da ka samu nisabi, a Ramadana ne ko a Zulhijja ne ko a Zulkada ne ko a Almuharram ne ko a Safar ko a Rajab ko wane ne daga ranar da kuɗinka yau ya kai nisabi, to shekaran fa da za ka so fitar da zakka ya kama.
na'am Yawa in shekara ya zagayo, Rajab ya sake zagayowa ya same ka da wannan kuɗi ko ya fi haka, to duk za ka cire musu zakka. Ba za ka ce za ka tura shi ya kai sai ya kai Ramadana ba, babu wani hukunci akan wannan cewa sai a Ramadana za a fitar da abin nan, za a fitar da zakka. Eh, Shekara ake lissafi. Eh, bari na fitar a Ramadan. Ya shi ma ya yi gaggawa. Za a ɗauki wannan wata na ran da ka samu nisabi. Allah ya taimake mu.
mutum zai iya cire irin zakar gona ya bai matarsa ko ya bai wa ƴaƴansa ko ya bai wa wani dangi dangi shi Eh, ba za ka ba wa matanka zakka ba. Shi zakka ba za ka ba da shi akan wanda ya zamanto wajibi ka ciyar da shi ba. Mun gane ko? Kaga iyaye suna ciki. Ba za ka ce bari na cire zakka yau na ba ma iyaye na ba. Mata na ciki, ba zan cire zakka in ba wa matana ba, saboda iyayenka wajibi ne ka ciyar da su. Matanka wajibi ne ka ciyar da ita. ‘Ya'yanka yara wajibi ne ka ciyar da su, amma in ‘ya'yanka sun riga sun girma, wannan za ka iya ba su zakka. mun gane ko su wai iyayen nan sun fi ƙarfin cewa a zakka za ka ciyar da su sun fi ƙarfi ne ba wai hani ne na abin nan a'a sun fi ƙarfin a ce su kan ai za su iya zuwa masu ebi dukiyar ma gaba ɗaya babu yanda za ka yi yawa sun fi ƙarfin sannan kuma wannan mata tana ƙarƙashin ka ne yawa dole ne ka ciyar da ita haka nan ƙananan yara amma yara in sun tasa sun kai nema to wayannan su kuma sun fita daga waji- wajibcin ciyarwa saboda haka zaka iya ba su zakka tana gidan aure zai iya bata yarka tana gidan aure zaka iya bata zakka tunda ai ta fita daga ciyarwanka yawa ba dole ne ka ciyar da ita ba wannan duk za a ba su zakka yawa amma iyaye da ƴaƴa ƙanana su wannan ba za su ci zakka ba ko ba za a ba su zakka ba kuma in ka ba su da shi da sunan zakka baka ba su shi baka fitar da zakka ba yawa da mata wayannan baka fitar da zakka baka je ka sake fitar da zakka yawa amma duk sauran waɗanda ba waɗannan ba zaka ba su zakka ƴan uwa ne ƴaƴa ne manya a'a ƴan uwan wane ne duk dai wanda za a lissafa shi a sunan ɗan uwa duk zaka iya ba shi zakka Allah ya taimake mu to alhamdulillah صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين